أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyar ga wata na dulqa'ada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan shida shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasinmu na sati da ya gabata mun tsaya aya ta 22 cikin suratul hajj kenan za mu tashi aya ta 23 ta wannan sura suratul hajj insha Allah kayanan na isko tambayoyi amma in gaskiya ganin hilin tafsiri ne tambayoyin wasu wanda ba su ji bari Allah kai mu ranar ta yau a tambaya ta farko ita ce take da alaka da wani jagwal na rayuwa na aure mas'alar kamar da yan bayani da baki da baki cewa aboki da aboki ne ko mutum biyu ne za a ci abokai shi dai ɗaya ke neman matar aure matar ɗaya ana nan ana nan kunin ran nan sai aka ce ana ƙaran shi gidan alƙali kuma matar ta yi ƙaran wancan kwartan gidan alƙali kwartan ya zo aka tafi da shi da mijin gidan alƙali aka zamna ita matar ta ce me ta ce wannan shi yake nema na har ma ya min ciki mijin iya zamne ya ɗan ride shi dai har da bakwai dai ƙarshe dai wannan abin ya mai yauni har ya faɗi ya shiga wani hali daban ko masu makaci bayan dai ya harwado an tada shi matar shi ce asalin me ya kawo wato nan asirin ita matar ce wai kishin wannan kwarto na da ne kai ta haka na ku ji lalaci ku ji lalaci kishin kwarto menene suka yi dama shi wannan wanda ya aure ta ba ta san shi wancan kwartan take so ganin wancan kwartan ba shi da hali sai ta armu wannan sai suke zina da ita da wannan kwarto tsohon sarmayinta amma ya mata alkawalin daga baya in ya samu hali za ta hutu ya arme ta me ya kato na asiri yanzu wai sai shi wannan kwarto sai ya biya sadakin wata kun ji abin yanzu kenan biyan sadaki da ya da waccan shi ne kishi ya kama ta kenan ya ci amana ta juwa wai ya ci amana ta ya ci amana ta wai shi ne ta kawo shi gaban alkali ta mai tonan asiri tun da ya ci amanata ku ci kayan walalacin zamu to yanzu tambayar mai na kama tambaya nan tambayar ƙarshen al'amari sai aka ce shara da ya tafi sai kai ta kawo da aka ce wancan shi wancan kwarfiyoci ya doki da shi ya ce ya bar mai da alkali ce a yanzu abinda za a yi aje adiba ƙarshen addinin Allah ka ci gaban zamani adiba a ga ɗan nan wane ne bayan ta yi yanzu tambaye ɗan wane a sharanci ɗan wa an hukumta cewa alwalodin da farashi ɗanin mai shimuɗa ne to amma yanzu ita mai matar ta yi huricin cewa ga wanda ya ciki ita da kanta ta ce daga wannan ya huta shi wani ke shigowa haka suke baki-baki to yanzu ƙa'ida haka ne wannan ba wani dalili wannan ɗaya na mai matan ne to amma ganin wancan abin ce an kawo na abinci ka ga hakikan ɗan wane ne wannan za a je shi da ƙarshe ya ce shi mijin kun ya dangana ya bar ɗan to iya ya bar ɗan shi ne a wajen wani shi ne matsalar zai dangana ɗa da ɗan wani kai abin kwan gaji abin to kashe dai lamar yan uwa wannan ya aje ya ya ajira ya ta'awu ya aje kuma a binciken zamani Allah wa ala shine kuran a an ta'ayu ta'ayu shine dai da ya bari da yace ya bari gaba daya gwanda an ta'ayu aje a bincika a samu da wa yake alaka wannan yawo shine kuran Allah kiyaye sai tambaya ta biyu iya cewa mas'alar mamu da liman akan ji wasu mamu ke cewa amin daga da mai ce wadda dalilin ya su ɗauki amin kahin liman ya fara yin hakan ya saba masu na ruwayan musulun a nan salasam ya ce idan ammanan imamu fa amin kuma can ya ce innama ju'ilan imamu liutan mabi an sani liman don a yi koyi da shi yanzu abin da za ka yi sai bayan liman ya yi kai za ka yi naka ita wani ruwa ya ce in liman ya ce amin ku ce amin kenan aminkin mamu tana bayan aminkin liman illa nan akwai ruwaya cewa nasarsan ya ce idan liman ya ce amin mala'iku na cewa amin a sama idan aminkinku wata liman ta dace da aminkin mala'iku in suka dace za a gafarta maka abin da ka gabatar da laifi ƙarƙashin wannan ake cewa kenan liman in ya ware amin kahin ya yi shuru ku yi ku doka kahin ya kyale amma ya jiri kahin ya shuru don a samu wafaƙar dace wani lokaci tsakanin amincin ku da ta liman amma ƙarshen sautin liman wannan shi ne abin da ke kan wannan magana Allah ta muke mu sai ta biyu ta uku za mu ce na da daifanta sai a ta isa farko iya maganar cewa shin wannan aya ta alƙur'ani ba za ta shahi ba maganar hana ƙungiya a addini me yake ishara innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in wannan ina ma'amuru da zaka shi ne ma'amuru da to nabi bi makanu ya amalu fa'alun ka cewa Allah ya ce waɗanda suka raba addininsu wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya lasta min fishin ba ruwan ba kai ba su yan uwa mu diba ayar tana magana farraqu dinahum raba addini take magana ba ba magana kungiya ba ƙungiya wani aiki ne daban domin malamai magabata ko sahabbai in an samu saɓani daban-daban a zamanin sahabbai da ran kowa da ra'ayin shi ɗan gari kaza ɗan wajen wani da haka an samu saɓani na mazhaba tsakanin mazayi ma babu wanda ya gama shi da wannan al'amari wani da alaƙa da ƙirƙire addini can addinin aka raba irin za ku kusa ƙungiyoyi na addini wani a ce ga yadda zikirin mahe wani ya baka kuma zai amshe in ka shiga ɗariƙa kaza baka kai ziyara ga wannan ɗan ɗariƙa ko da waliyi ne don waliyin ka ya yi nashi irin dai dokoki da aka san cikin ƙungiyoyin addini irin yan wannan irin wannan shi da raba addini amma wani ƙungiya ta yau da kullum wannan aikin addini ne kana kana kaza illa yan uwa abin sani ko da ƙungiyoyin na addini kullum yan uwa haduwa a wuri guda shi ne rabuwa musulunci bai san rabuwa ta kowane bangare a kullum a haɗu wuri guda a yi aikin addini shi ne in za mu gane yan wani masa'ala ce din kaga wani rabuwa don bai sha ƙida ba din kaga rabuwa ta addini ta ƙungiyoyi babu ɗaya ta duka ba ƙida ba ƙida ba ce ba balle ta sunna duka masa'ala biyu ce babu ta ukunta imma shugabanci wani matsayi a cikin ƙungiya baka samu ba ka tada mutane hankali ko kuwa a ce wani abin duniya wani ke samu wani ya ci wani ya ci kaza ko shugaba ko ba mu yadda ba ya mi tamu wannan shi ya kawo rabuwa kungiyoyin addini da haka yan uwa gaskiyar magana hanya mai sauki inda zai samu ba ta da fa'ida kungiyar a haɗe wuri guda don ba bambancin aƙida inda za ka gane yan uwa masa'alar ba ta wuce ɗayan biyu shugabanci ko abin duniya yanzu ɗan wani lokaci nan kusan shekara 20 kusan shekara 20 ni zama a katsina neman hada lokacin a nijar ƙungiyoyin harsuna an rushe su gaba ɗaya an samu sinyan ta warko ana neman a sinyan ta biyu aka ce a gama maimakon a rabu a yi sulu mun je sulu katsina gaban tuni malamin nigeria wanda malamin na suna nigeria an nemi maganar ƙarshe dai ana neman a haɗan ƙarshe sai a cikin ƙungiyoyin ɗaya kuma dama ana haɗa abin shi ne ya ta wanzu ku me kuke nihi kuna nihi ne duk wannan ƙungiyar da aka yi an shugaba kaza shugaba shugaba shugaba duk shugaban da aka yi nuwar kwaman duka a rushe a yi a koma a rushe gaba daya a koma baya kuke so ya ce wani bai yiwa kurin kira kenan maganar jagoranci ce ba za su yarda ba a rushe a wani ya samu kamun shi abin da wani kuma dama abin shi ne wa inda yawa ka tabbatar da lamarin duniya ne ko shugabanci yau kun shi da nan da 'yan watanni an kungiya reda har an ji an kongire so suka reda ƙungiyoyi ne na alu sunna duka duk aƙida guda ce ba ban mun aƙida kowa ya rada aƙida su guda ce har suka ware suka bata 'yan ɗariku suka yi tasu guda reda me sa aka yi ta da an ce kowa ya riƙe mukamin shi kowa riƙe ƙungiyar shi yanzu haka yadda a zo a haɗe amma kowa iyanan shugaba a tashi mukamin shi iyanan shi sa aka haɗe
kaga a hili menene abin daman jagoranci ne ko na abin duniya da ke samu shi ne a hili ba mu gama a wannan shi ne kur kenan in dai gaskiya ce ba abin da ya alkhairi ga al'umma in dai ba wannan abin biyu ba ne ba jagorancin duniya san duniya ko mukami a mai da shugaban guda man gaba daya an haka iya kuwa kenan ɗayan biyu ne allah shi da mu da haka kullum haɗuwa guda ita ce Allah taimake mu Allah sa a gane haɗuwa a wuri guda shugaba guda aikin addini shi ne amma wanda daga arabu to wannan matsala kullum kuma za a ƙara warewa duk in kace nan in macen ka ware wani ce ya tara shi ma ci kudu ya samu kana ya ci kudi ko kai na ma tura da haka da ta rabuwa da ɗaya ce yanzu yanzu na sun kai wajen kwatar nan yanzu takwas ɗaya ce da Allah shi ne da ku da haka yana gaskiyar magana ita wannan aya tana magana akan addini amma ƙungiyoyi wannan bisu sha wannan aya illa su kansu rauni ne wannan rabuwa rauni ne ba ƙarami ba Allah 24 Allah rama ja aya ta 24 saura sai haƙuri Allah inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري in tace alhar Allah mai girma da buwa yana cewa lalle shi Allah shi ne dukkanin da dina aminu wa aminu sadiat shi ne ke shigar da wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari su ne ma alƙawarin shigar da su jannatin ta jarimin tace alhar zai shigar da su gidan aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta yi hallauna fiye min asawar min zahar wa luluwa wani ba su fiye harir kuma alƙawalin Allah suna cikin wannan gidan aljanna za a musu ado ƙawa da ababen warwaro ɗamci barasile abu na ado na hannu wannan abin ado min zahab na zinariya kuma ni na lu'ulu iyakar dai kayan tsada kayan ado ya ce kuma wani ba su fiye harir kuma gaba ɗaya kayan sai a su ma wani tuwa su na wani kusa tisi shadda wani kaza wani gizina to kayan tuwa ma ana yin ta da alhariri na musamman sunusun da istabara nau'in iyaka kajite na mana hatta da kayan abin sa kasa alhariri ne yan misali aka alhariri na suna ne na ko a duniya alhariri shine mahi darajar tuwa shine mahi darajar abin saki a duniya har a yau shine sai ce mishi suwana tirar akwai artificial wanda 'yan kasuwa suke amma na tilakin shi ne wanda ake da alhariri wanda ce wata tsuwa suke hudu shi a jikinta kuma wuta ba ta ci shi alhariri in shi ke ne a tsakauci to wannan lahira na musamman lahira kina wannan shi ne yasa na muka cewa wanda ya sa alhariri a duniya cikin mazan al'umma ta gobe kiyama ba zai sa ba iya cikin kayan aljanna wa hudu ila tsayi min alqawl wa hudu إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول أن شريت أم على الجنة زوا كلمة ددادة nan wasu na fasara cewa kamar ibn kasir ke cewa suna ɗaukan nan shiryar da su da zuwa kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah tafsirin mutum magabatan kayan shi wasu na ce a ɗaya bin alƙawul shi ne kalma wata ya tunfi ya sala yawan kalmar aminci babu komi aljanna illa kalmar aminci duka ce wani magana kowace ba wadda zaka turi da sallama da maganar shiri da su domin mai kalmar shahada shi shage gidan aljanna haka ya ce wa hudu ila sirat alhamid an shiryar da su zuwa ga hanya abin yabo nan hanya abin yabo an shirye da 'yan aljanna gidan aljanna wanda za su gode ma ubangijinsu bayan sun shiga wannan iya ɗaukan wannan magana ko ku ce sun sun bi dai duk abin da yake mana kalma ce mana hanya ta ƙwarai hanya mustaqim din dai abu ne wanda ba abin da zaka tura kai ci gaba
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد na'am ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نعم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء Allah ke bada labarin matsayin duk waɗanda suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah bayan kafirci wasu duna an sabilillah suke hana mutane isa masallacin harama wani abin ya wakana a wancan zamani aikin ƙwarishawa bayan su sun kafirce ma Allah kuma su ba su cancanta ba zama a wannan wuri ko kula da wannan wuri kuma suka hana musulmi masu imani da Allah isa masjidil haram balle a lokacin hudaybiya shine kenan sun hana mutane addinin kuma da kanke mutane masu imani da shiga masjidil haram wanda masjidil haram Allah ce allazi ja'alnahu lin-nas sawa' shi ne muka sanya shi matsayi kowa matsayi guda gare shi wuri ne na kowa da kowa kowa daidai muke he ƙara bayani ma al'akifu fihi wal bad wanda yake zaman ɗan gari a garin da wanda ma ya zo duk matsayin ku ɗaya maka kenan iwan wannan shine cewa an samu tun a lokacin magabata mas'alar cewa shin makka za a iya mallakar gida za a iya sa haya ko gidan kowa su zai shiga wata ran tsakanin imamun shafi da na saka bin rahuya ne ko bin rahuya wata wannan abu cewa an samu tattaunawa amina a wani wurin da aka ce musulun khif kinan nan gindimina suna zamane a lokacin aikin hajji ne aka ɗauko wani tattaunawa shin maka za a za a yi gado a cin a mallaki gida ko kuwa bai yi wa a yi haka shi imamun shafi rahimahullah ya tsaya kan cewa a makka za a yi mallaka gida kuma a yi gado a ba da halatta ɗaya ne za a yi shi sa'ad bin hawu ya ce a bai yi wa a makka a yi wannan abu tun da ya kawo ya da wani ayi gidan kowa ne maka wannan a wannan wurin akwai amur bin hanbal iya zamani iya jin su shi amur bin hanbal ƙarshen abin da ce shi abin da ya gani don ya tsaka tsakiya ce za a iya mallaka za a iya cin gado amma ba a haya da zai kagade babu wuri a mutane su shi ne ya rada cewa za a iya mallaka a ci gado amma kaka don Allah ce duk ɗaya ne kai ba kenan wuri da kowa ke matsayi ɗaya kenan ka ba kowa haya kurin kyauta wannan tattauna kan ƙarshen kula da wani aiki su masu mai hujjar imam shafi rahimahullah ganin ce lokacin da annabi za su koma makka bayan sun wuta sai ɗaya duka ali ne ke cewa su layi yanzu in mun je makka za ka sabka a gidanka gidanka ya ce kana tsamanin aƙili ya bar muna wani abu da sai da kayan namu da sai abin nan ba mai bar muna aƙili ya ce ka kenan wannan annabi kenan ana mallaka har gidan shi kamar wani ma ya saida ka kenan wannan ce san kan hujja cewa kenan ana iya mallaka ana iya saidawa da hujja cewa umar bin khattab ya tabbata ya sai gidan safwana ne ya sai wani gida a nan makka ya sa shi gidan kasu wannan shine babban madogara a cikin marufi kan magana masu ganin cewa ba a ibada shi ya dogara kan cewa a makka an ce kurin ma'ana gida ne kurin garin da garin kowa ne kurin ma'ana ka'ari da akwai buga ta umfin haɗaf ya tabbata mata kakkuri gidajen ku don baki sabka a ciki irin wani asasarki ne dai shi da gaskiyar magana ko nake an zo ne zaka samu ko nake zuba mu nake kai zuba baka doka ina ko kai wannan bayani na magabata ta tarnawa kan mas'alar wannan zai karanta da mu yawan cewa makka kenan wannan kaddara cewa an mallaki gidan saida to baka baka gidan kowa an kore ka an ce ɗaya ne ka girma an kore ka ba na ana magana ma gidan ma ka shiga zamana duk da yawa abu ne masala ce zamani yanzu aka abu da yawa ya shigo da matsalolin zamani na turawa sun shiga sun rikita abin gaba ɗaya shi ne maka ce hanya mahi sauƙi inda za a samu ci gaba don maganin fitina a ce makka da madina ganin gari ne na al'ummar duniya gaba ɗaya musulmi a ce an samu wata mahada irin da aka yi rabitul alamin islami aka yi wasi yanda za a samu mahaɗa a ce duka ƙasar kwanci ƙasar musamman duniya a ce tana da wasu wakili za a yi zama na musamman wanda wannan duk abin da shaharami ga wakilai ga masu magana kan shi suna samun abubuwan kenan ba mulkin wani bane ba amma za a yi kurin wani can wani ba amiri wani mun sai kai ce kaza za a yi kuku za a baki a zama haka haka yake wannan ne kurin wani amiri ko wani likita ko wani suka ce ko ba a yi ko ba a yi shi kenan ba mai magana a duniya ba mai ce a ba mai ka shawara shi ma ba mai shawara kowa kurin suka yanke ta kurin kaga inda haka da kaga an baiwa dole a zamana kuma a san hujjo a san dalilai a zamana eh haka kamata kowa ya yarda amma mataka abun haka yake a hannun wani mun za a samu makin addini ne kuma amma abun hannun shi sai ga zama kowa to shi dai Allah ya ce masjidil haram sawa'un ja'alnahu lin-nasi mun sanya shi ga mutane sawa duk ɗaya ne al'akif fihi wal barid da ɗan mazamni da bako duk da mun san baiwa kowa ya ji maka zama gaba ɗaya to in ma ƙa'ida za a yi a ce wani an zamana an yi wata da jena ya za a yi kwana nawa za a yi a ce da a hannun al'umma yake a hannun masu makita masu wani aji wanda suke mana kama da su magana ya ce ne mazaminin gari allah ya wannan wurin maka da ɗan bako da ɗan gari duk ɗaya kai su magabata suna magana wani ya ce ma haya ba ka biya ba a ji babu shafi suna su a nufin ambal suna ce haya ba ka biya ba to gagarin zaman ma aiki ne shigan ma aiki ce ba magana zama ba ya ce wa man yuri da fiye bilhad bilhad kai wanda yin hima kama da wata ɓanna ka je don irin masu wayan kan aljihu sai don su yi sata sai daga garin sai da kudin jirgi allah a samu da yawa makasa zai shiga kunya ta yi aji yawa samu mun yaba da yi don a tana samun kwarin yankan aljihu ya yawa don suna san alazai mutane suna sakaki da kuma wani zuwa da kuɗi mai yawa zai biya jirgi ya je kun da ya sata to duk wanda ya tunka amma da biye ne idan duk wanda ya nufi maka da wani abu na zalim zulma na laifi ka je can za ka yi to ba ya ka je ba ba nihi kurin da garin iya ba ka je ma hana ka zuwa hana ka kayan zuwa aka hana ka to akwai nuziquhu min azabin alim daban yake da sauran ababe kai niya bakai ba shi nan ko niya kai haka Allah ce ko niya kai a sauran da shi an ce kai niya baka bari amma Allah dago to shi nan ko kai niya tiri Allah gama da kai da azaba ni tsarini ce ci gaba da rabu
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين القائمين والركع السجود نعم جزاك الله خير Allah ya ce wa idba wa'ana li Ibrahim makan al-bayt ka ambata mutane lokacin da muka shirya ko muka da ma Ibrahim wurin ginin Ka'aba karan a gwada mushi wurin makana wurin da zai ɗakin Allah gwada mai akan Allah gwada mai a nan za ka yi ɗakin Allah wannan shi ne cewa ma mas'alar ginin ka'aba akwai asar da yawa wasu ce malabu suka gina wasu ce adam maganu da yawa ibn kasir na shara yamma wallah mas'alar ginin ka'aba lalle akwai asar amma ba magana cikakka tabbatatta daga Allah ko daga manzon da Allah ya ko ce malaku sun gina ko adam mai gina abin da yake da muke da shi mu a hannu Qur'ani da sunna Ibrahim shi gina Ka'aba hatta qawaid wadar Ibrahim adam ne bada ko hatta foundation kin shi ya gina foundation kin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam annaka Abu Dharr ne tambayar Rasulullahi wani masallaci aka fara gina a saman ƙasa ita masjidul haram ta sun ayi kuma wani ne bayan shi ta masjidul aqsa sai na kudus ce nawa tsakanin shekara nawa ce shekara arba'in duk ibrahim ya gina su ibrahim ya gina wannan ya gina wancan illa sama annabi suleiman ya mai gini na musamman wanda ya roki a cikin addu'a da ya yi allah ka sanya duwun da ya zauna ɗakin ya yi ibada a wannan ɗakin Allah ga zaman na yi shi kamar da dodo duniya cikin addu'o'i daidai suleiman ya gina shi ya mai gina na musamman na kasai da ake cewa amma dai asali ka'aba badal maqdis ginin annabi ibrahim alayhi salam ta bangaren sunna gare wannan kuma annabawa kai mala'iku adam Allah wa alam Allah ya ce lokacin da muka gwada min ibrahim wurin da zai makana bai wurin da zai gina ka'aba nan akwai jin hankali da ƙurashawa masu alfahari da ka'aba amma suna shirka da Allah tun warko ginin ka'aba Allah gar Ibrahim Allah tushriki bi shay'a kakka gama kowa da ni shi wanda gina ka'aba wanda kuke alfahari da shi an gaya mai kakka gama kowa da ni kuma wa tahir bai ce da ta'ifi wal qa'imin wa ruku'i sujud ka tsarkake ɗaki na ga masu zauwa su yi tawafi su kewaye ɗakin da masu rukuni da suje mana da masu sallah a ciki masu ibada a ciki ka kula haka nan babu tsarkakewa irin tsarkake ka'aba da shirka da gubki ba wurin kazamta ba ne ba tun warko haka a gaya mai aka haka gina kun bayan ya ƙare allah ce mishi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم كما ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحقوق نعم Allah ya ce wa azimfin nasu bilhajj nan bayan ya ƙare Allah mai umarni cewa ka yi kira ko ka yi sanarwa a cikin mutane bilhajj akan zauwa hajjittar ziyarar wannan ɗarki ka yi kira a zo nan akwai asar cewa kuragawa ibn abbas za mu jajir cewa ya ce ya Allah ya zan isar muryar za ta kai duniya Allah ya ce ka yi sanarwa Allah ne ne mai isarwa akwai asar ya tabbata zuwa ga ibn Abbas ya yi kira a ce ganin Allah ya kaddara duk mai amsa kira ya amsa kira Allah wa Allah ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli dami wannan kira da za ka yi za su zo maka wasu a ƙawa wasu kuma akan me ya ce damir ana ba cikin masu kasan abin kiwo mahaya doki ko raƙumi raƙumi ana ba shi wahala a hana shi abinci kwana biyu za a ba shi abinci ya ce ce ƙoshi kwana biyu kuma sai ana shi yadda dai ya rage mai kuma sai a kama hanya da shi wanda wannan iya ba shi wata antar mace iya ba shi jimurin iya ba shi jimurin wahala da jimurin tahiya shi ne ta kenan akan dukkan dabba mai ɗahi ciki yadda an samu ɗarin wata kwana ta horo kan za su zo ma da yake nan akan a ƙawahuwa wasu za su zo akan abin hawa ya tina min kullum fajin amin wannan Allah ya kauna Allah ce za su zo maka ta dukkan hanyoyi masu nisa daga duniya ko ina zo maka haka aka yi Allah ya masa kira ya wani isa kuma kiran ya kai duniya an zo ta kowane bangaren duniya tun lokacin dakin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo haiji a hanya da sahabbai a kan hanyarsu sai ce masa habbai za a taimina arfa sai ce masa habbai gwamnata wani hanya ta nan annabi yunus annabawa ne ya biyo da raƙumin shi ne kaza ta nan ya gangaro ta nan su ce ta nan annabawa ne ya biyo da raƙumin shi ne kaza ta nan ya gangaro masjidakhi wani akwai yau akwai masallaci a gindin wurin jamara sama ke masjidakhi wani masallaci annabi ce annabi saban yi sallah ciki annabi saban yi sallah cikin shi ke annabawa sun ji kuma yanzu ma ana zuwa ba bangaren duniya wanda ba a zuwa aikin hajji a yi ko ina kira Allah ya kai kuma ya rabo zai zo to wani alƙawarin halakari inda kai kiran da za su mata dukkan hanyoyi masu tsawo masu nisa da ya shahadu munafi alamu wa yanzu kursuman la a yamma ma'aluman alama razaqahum min muhimmatil an'am za su zo su halarci abin da yake amfanin su duniya da lahira a haji akwai mahada ta zumunci akwai kasuwa ana samun harkoki aikin haji na duniya kansu haka lahira kuma za su ambaci Allah cikin ayyamin ma'alumat kwanaki sanannu ita wannan kwanaki nan ganin an kawo maganan yanka kenan ayyamin tashari kwanakin yanka na sallah da kwanakin kwanakin zama nuna da sallah ke da kwanakin su da kwanakin da ake yanka na dabbobi ke za su ambaci Allah akan abin da ya za su min muhimmin al'amu na dabbobi na ni'ima kenan wajen soke hadaya na kaza kenan shar'anta hadaya a aikin haji fakulu mina wa at'im nubais alfaqir wannan abin da kuka yanka na hadaya an ba ku dama ku ci ku ciyar da mai bukata talaka mai tsanin bukata ku bashi dole ina a ba mabukata talaka ku ci ku ku ba talaka mabukata hadaya kenan ثم ليقضوا تفكهم wani su nuzuran bayan wannan yanka kuma ku ɗauke ku kusa da dukkan wata ƙasar sauku na shanci an shar'anta a cikin tartibikin aikin haji bayan jiwa idan aka yanka sai aski da an hana ka aski yanzu kana yi jiwa kana yankawa bayan yanka shi kenan ya kaje ka yi aski shi ne ka yi kusa da dukkan wata ƙasar a tafas kenan mana a kan alwasa kuma walifu nuzuran su cika kowa alƙawalin da ya ɗauka ma Allah ya cika kuma wani tawafu bilbaitul atiq su je kuma su yi tawafin ɗakin Allah ce ɗaki tsohon ɗaki ya shi ne horkon ɗaki a saman ƙasa da bautar Allah ina aure bata mutane nasu da zuba bakan alaji horkon ɗaki a saman ƙasa shi ne tsohon ɗaki ku je nan nan kenan ya ce bayan kenan yanka bayan aski ya tawafin ifada kaduna an ce tawafi ya za ka yi shi su daga koma ya ke shi a yan ma'alumati su wannan duk babu zuwa ƙur'ani yan fara su dole ba ba ƙur'ani a yan ma'alumati an gaya maka su dole da tinin ko ɗaya biyu kai wata ba su daga maka su daga koma sunna ko ka zama cikin rudu ci gaba da
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
الله ذلك wannan abin da aka ambato muku da'a na aikin haji na bautar Allah a wannan wurare iya daga cikin ababe da Allah shar'anta kuna waje ba a kanmu mu kiyaye alhurmarsu shi ala gida mu sakamako mai kiyaye alhurma ta Allah wa man yu'azzim hurmatin la huwa khairun la inda rabbi duk wanda yake girmama yake girmama alhurma ta addinin Allah abinda Allah ma kaida ya bashi bashi matsayi ka kiyaye wannan alhurma to kiyaye alhurmar abinda Allah ya ce a girmama iya shi ne mahi alkhairi da shi mai kiyaye a wajen ubangijin shi kuma yace wa billatul kumna an'am an halitta muku dabbobin ni'ima halaka ne gare ku illa ma yutula alaikum ya bin aka karanta muku irin almaitatu waddan walamul khizdir ma'ul ghayr lahabi wal munkhallatu wal mawqulatu wal mutalata wal natiyako kuma kada sabar sai abin Allah ya ce na ambata aka toge duk wani wani gaba ɗaya halaka ne illa ma yutula alaikum sai abin da aka karanta muku cewa haramu ne Allah jira mana almaita musi haramu ce wadam da jini haramu ne lamul khinzir haramu ne ma'ul ghayr labi da abin aka kama sunan wannan Allah aka yanka haramu ne almunkhaliqa haramu ce wal mawquda mai almunkhaliqa dabbar da aka shaki igiya ta shaki ta mutu wal mawquda kuma dabbar da aka bige ta ko mota ko shasanda ta mutu shi ce ce mawquda da aka bige ne wal mutaraddiya da dabbar da ta hado daga sama ko mota ko dutse ta hado ta mutu wal natiha da wadda ta soke ta kuma kada sabu da abin da wani abun harauta ya tira ta mutu amma rita illa ma zakaitu sai abin da kuka yanka duk bayanin sana'a cewa ta ce da wannan a takaice a sunna ta annabi sallallahu alaihi ya halittar da in dai an yankan an soke ta bata mutu an same da gare za za a yanka aka yanka za a ci an bige ta da saurare a jikinta in dai za a yanka da rai a jikinta za a soke ta mana za a yanka ta kuma yanka yayi misali wata ta rasulullah mata ce ma tace ina kiwo sai dabba ta zo kiwo ta fado daga sama saman dutse za ta mutu ita ba nan tafi take yi babu wuka sai ta samu wani dutse mai kai he ta yanka mata ce kan wacin sul bukhari sai wace mata kullu ma zikru sumullah kullu ma naka ce kullu ma zikru sumullah kullu ma an haddam wa zikru sumullah fa kullu duk abinda aka ambaci Allah kuma aka mana aka zubda duk abinda aka me aka ce aka zubda jini a ambaci Allah kuma abin ya yanka ya yanka jini ya wuto za a ci shi kuma da abin da ma'an haddam da abin da aka yanka mana jini zai kaɗo kuma an yi bismillah a ci kaga sai da tambaya akan yanka da tai da dubusi amma nan ne aka dauka sai aka ga nan tana cikin wani musarafiya ce ta hadu daga saman dutse ta yanka nan kuma a sai an ga iyawa ko sauran rayuwa a cikin ta shi ibnu hasan ce to wai mutum akwai sauran rayuwa wa ga maka maka ga rayuwarka ibnu hasan ke cewa masu malaman zai ka sai an ga an take dogon rayuwa bayan an bige ko ta hado an yi dogo in ta dogo rayuwa shi ne yanka yi ito kai ma wa yau ka biya mangaji ma ban ka yanka kata wasu rayuwa ce wasu tsawon tabar wanta kurin da gare mata da ranta ko ka yanka cewa wani ba ce wani abu ne shirme ne wata akwai mugu da sayi ya za ka san dogo rayuwa tsawon ko gajera ta ko dogo ce kai ma zai yawa ka ta yi ta kai ma sun taka rayuwa tsawon ta ko abin ta balle ka ce wata dabba wata ji ba ko ba ta ji ma ba kurin in dai ka sami mata da rai kurin ka yanka kurin to wani sharaɗi ne mai wahala yiwuwa sai ce kenan Allah ce wa hulata lakum al'am illa ma tuba lakum an halitta muku dabbobin ni'ima sai abin da aka karanta muku ma'ana aka toyi aka ce ba halaka bane ba sunan da muka ambata yace fajtanibu fajtanibu rizqan awsan kuma ku nisanci kazamta ta gumaka wajtanibu qawla zur ku nisanci shaidar zur duk zaman ta ƙarya ta banza me ta zawir a rinka neman me da ƙarya gaskiya mutum ya shirya magana gaskiya gaskiya sai ta zawir kawata ƙarya ce abin haka bane ba ba mu sai mai zai ne magana kaman gaskiya ne kenan an hana mana ana ku duka mana ku nisanci dukkan dauda ta goma ka kuma ku nisanci shaidar zuciya magana ƙarya ce duk mana ku bar su hunafa lillahi
hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق نعم حنفاء لله غير مشركين به نعم ألا يعني منكم زمنتم masu barin dukkan wata hanya ta shirka idan ku zama kenan ku zama to masu tauhidi mukhlisi ghairu mushriki ne bi ka a same ku da gama Allah da kuma mamini da haka a gaya muku hadarin shirka hallaka shirka ce wa man yushrik billah duk wanda ya gama Allah da wani abu duk wanda ya gama Allah da wani abu fa ka'annama kharra min sama za gane wai ya cikin hallaka a cikin rudu ce kamar wanda ya hado daga sama ya hado shi fa ta khatafu at-tayr kuma tsuntsaye na jira sun san neman abinci wuf kowa da ramin shi ga hanyar da tsuntsaye sun ci tira sun mai ɗaya ɗaya kasan an gama yawo an hallaka ya ce a wuta hauye biyun rufi makanin sai ko kuwa tsuntsaye ba cire ba ya yi shi wanda su kasa gada wani wuri mai zirgi wuf akwai saura ko rijiyar ko nan fada an kare ya gama mana ya hallaka iyakar hallaka ke lalace gaba
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك نالا إشارة قد وانا أمرني ديما نكيه الهرمات الله لابن أكا شرعا تامنا الدين الله بلا سكي أجل نجوانا لمكي تكي أجل ya ce man yi azim sha'irar la duk wanda ya girmama nan sha'ira wani shi zaman sha'ira abinda ke da mai muhimmanci babba wanda ke ce alama ce ta addini kuma ce ta misali hadaya layya wani abu ne na girmama addini sanan a cikin addini duk wanda ya girmama manyan alamomi na addinin Allah fa inna min taqwal qulub iya daga cikin zuciya mai tsoron Allah ita ke girma sha'irar la nan sai a cikin ya kwanta ce mana magana ta hadaya magana layya idan mai imani ne da hali bai halitta kamar layya kuma ba shi cewa dan mai hawan samari wai ya arme eh ya arme shi da layya kuma da kudin shi wai muleka a gidan shi amma shi wai ya layya sai da shi a gidan su balle mun da baban shi da hali ba ta mai ba kan da baban bai hali ma ce eh an saya duka ta isa kowa ce amma uban da hali shi da kudi a gidan shi bai saya ba sai da shi a gida to wajibi ne kai ba ta gana hali ko ina gidan ai ba ka ci ba ba ta hirma ta kai sai ta dawa maka ba magana ka ci layya kada ai ba ba talaka sadaka fi sabilillah kada ba ta kenan layya ba ta dace ba a ce wai sai ya mai armi a duk mai hali duk mai hali mace ce ko namiji ne iya da dama yanka layya ko an tsara shi ba da nabi ya ce duk wanda yake da hali ne yanka layya bi yanka layya ba kama zo sallama ne kama zo sallama kama zo sallaci annabi kaki na abu ne da muhimmancin da suke kuma ya ce waɗanda suke girma wani al'umma ta addinin Allah fa yana min taqwal qulub kenan ba su tsoron Allah bayan kwarai su suke girma shi ayiran da Allah sama cikin lansu yace lakum fiya manafi ila ajal musamma ku mana masu imani kuna da amfani mai yawa akan wannan dabbobi nan an kawo ta ila ajal musamma misali hadaya tun da garin ku ka ɗauko ta zaka sha nono za ka hauta ke shi mana ke kuna da amfin anwani haya zuwa ila ajalin musamma zuwa lokacin da aka ambata a yanka hadaya a cikin shi shi ne kwanakin mina ita suma mahilluwa ilal bai saunan dabba ka dabba hadaya ce kenan ita wurin da ake yanka ta ana yanka ta ne a ka'aba mana a harabi can ne wajen yanka hadaya ta gaba
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين نعم Allah ya ce wali kulli ummatin ja'anna mansakan yadhkuru sama Allah ala ma zaqahum min himmat al'anam Allah ya ce duk wata al'umma mun sanya mata mansakan kenan ibada ta yanka kenan maganar yanka dabba dan ta karubi zuwa ga Allah kowace al'umma an dora mata shi tun adam ma labarin ɗayan adam su karaba qurbanan ko kaga kenan tun a wancan zamani ana yi tun adam ka yanka dabba don kusantar Allah su a da hikimar Allah za a yi za ka yanka ma alama Allah ya karɓe karɓa ba za a turo wuta daga sama mata ƙona abu cewa kenan Allah karɓa abin da ka yi da shi wuta da sama ta zo a gaban kowa ƙona shi ya ce mun sanya wa dukkan al'umma ma'ana wurin yanka ko ibada ta yanka dan bai ce mana layya wata abu ne na baban ku Ibrahim ta magana layya kenan ana bai taso mu a wajen kenan kan sunna ta haka kenan da ko da al'umma an shar'anta mata wani abu ne yanka illa ko mun layya aka mata zamani na wannan wata da na Ibrahim ya kayyade a cikin shi yace li yadhkuru smallahi dan sa ambaci Allah alama na zakan min bahimatul an'am akan abinda Allah ya arzuta su na dabbobin ni'ima kenan a lokacin yanka dan haka fa ilahukum ilahun wahid dan haka abun bautar ku mutane abun bauta ɗaya ne ba bi ba ba a gama Allah da kowa Allah bai ba abu da abokin tarayya nan ga kalmar tauhidi abun bauta ɗaya ne kuma falahu asalamu kuma ga wannan abin bauta ɗaya mana Allahu ga shi ya kamata ga shi ya waje ba kowa ya mai kauya zuwa gare shi shi ne kurin abin mai kauya zuwa gare shi kuma Allah ce wa bashir mukhbitin ka ba da albishir ga bayi masu kaskantar da kai ga Allah su wane ne
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
na Allah da ya magana cewa a ba da bushara ga masu kaskantar da kai ga Allah sai Allah ya ambace su don sufa guda hudu za mu ga sufofi guda hudu ga waɗannan bayan kuma da sama cikin lansu ya ce allazina idan zukira Allah wajilat qulubuhum sun idan aka ambaci Allah zuciyarsu tana kadawa tana rawa ma suna suna son aina suke an ce mutum yana sanin kan shi zuciyar shi lokacin kanta Qur'ani gani shiru to akwai matsala ana ganta ƙur'ani gaji zuciya ba komi akwai matsala mutum yana halarta zuciya san tare da Allah mai yawan imanin shi lokacin karatun ƙur'ani kenan idan aka karanta ayoyin Allah zuciya tana kaɗa ma tana tsorata tana farkawa ya ce kuma wasabirin alama asabahum kuma suna masu haƙuri akan duk abin da ya samu da in wa haƙuri rayuwa ba haƙuri akwai matsala mai imani ba haƙurin jarrabawa akwai matsala don dole yadda haƙuri a kan cin jarrabawa ta ƙadara wa ba a rayuwa kundin daɗi bai yi wa ba a yi ba duniya don haka duwan da ya jiharci haka to iya da matsala duniya ce kai kullum daɗi kullum ba matsala a bakan duniya ba hanzu ka san da dama kar a samun cikas ka samu matsala cikin kowane ɓangare a ranka a dukiya ko ga abokin zama ko rashin wani abu to in ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da abin ga Allah kuma san haka iya daga cikin irkunan imani imani da kadara to Allah ke jina cewa masu haƙuri akan abin da ya sami ya ce wani muqimin sala kuma suna kulawa suna tsaye da sallah kaji ba kuma ba ce sallah ba wani muqim suna tsaye da sallah kenan yin ta yadda aka ce ayi wajibi yan musulmi mai san imanin shi tabbata kuma ya samu kariya ta bin Allah kare shi dani dole farkon gini bayan imani ka gyara ibada ka ta sallah kada kun kasa kun naga ana yi da ka zo liman ya salamce ka shiga matsala ko ka tsaya wani tsaya bayan ka sallar magriba ko isha wurin bayyanawa suka yi su matsala ba ko da ya samu matsala ya tsaya to shi ba ka tabbata ka tabbata baya da ba a shi abin da ya karantawa haka wani wani aka yi mai tsaye kuyin salamci ta yau nan lili cire wa kurin yi yan wata samu da yawa akan sama ka yan uwa cewa kulawa da sallah yan uwa wajibi ne yan uwa ka san ka je ka nema abinci ka ci ka nema wa elan ka tuwo kuma kai ka ka sanin neman sallaka a yau wa me ya saura ya bar sallar me ake ma yau yau a yau da ibada ta yau me ya saura bar sallar gaskiya a ce mutum sallan ma ba ruwan ka ta kurin kullum kai kai neman abinci kai neman tuwo ma kai neman ibada ka ba ka mutum zai wahala a rayuwar duniya ka wahala kuma ka je ga Allah ka shiga mugun hali in lazim ibada sallah ta ce ibada ta farko da gobe kiyama duk abin da kai ka yi zakka ka je haji ka waye ka yi jihadi duk Allah ce sai annabi ce ya ka sallah sai an bincike ta sai in kana da matsayi a sakamakon zaki ba sauran haka da abu ne mai muhimmancin gaske manzala kita wani a cikin zabe yake iya sallah mugu sallah annabi ce kun ga wannan bawan Allah annabi gwada sahabbai annabi gwada masa sahabbai kun ga wannan bawan Allah inda ya mutu a irin wannan sallah da yake ya mutu akan wani addini wanda ba na ba kaga ne ko wahala shi ne wani lazim lazim an wa ko sallah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma bayan suna tsaye da sallah kuma ba marowata ba ne ce wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka ba su kowa ko da kudin nashi ba ce masu kudi ba yamma yamma su da yawa kai ma naka abin da Allah ya baka gaba da a ciki kowa da koshi wannan su ne almukubitin idan aka ambaci Allah zuciya tana tana tsorata tana farkawa suna da haƙuri kan abin da ya same su suna tsaye da sallah ko suna ciyarwa daga abin da Allah ya arzuta su Allah sama Allah ya su Allah kai mun sata san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan wa akwai yan wa sun yi magana da yawa marasa lahiya musan an bukatar addu'a don Allah ba kuma arziki na ai wanda ka suna bukatar addu'a sacin addu'a kuma Allah Allah sa albarka kuma Allah shi kama gabatan mu Allah ba ta lahiya su kuma lahiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى على خاف والجنة اللهم نسألك الهدى والتقى على خاف والجنة اللهم نسألك الهدى والتقى على خاف والجنة اللهم قد هوائجنا اللهم قد هوائجنا اللهم قد هوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته